الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha bakwai ga watan jumada al'akhira shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da goma ga watan ɗaya shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala a jiya mun fara a bayani a cikin gaba ta goma sha ɗaya daga cikin madakhilu shaitan wanda ita ce aljaza'u wal hala'u shine a raki da kuma yawan kai ƙara da rashin haƙuri idan musifa ta samu mutum malai ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo mutum matsala a cikin imaninsa na ɗaya daga cikin kuma tsarin da shaidan yakan hau wajen halakar da mutum a cikin al'amuransa na yau da kullum mun tsaya ne a daidai inda malam ya ce wa an sha da ba'abu ahalil ilmi wani daga cikin ma'abota ilimi ya yi waƙa yake cewa la tukfiri shakwa ila sadiqin وارجع إلى الخالق إلى المخلوق لا يخرج الغريق بالغريق يتي لا تكفر لا تكفر الشكوى kada ka yawaita kai ƙara da kai kuka wajen mutane ila sadiqin izuwa wani abokinka yace warji ila al-khaliqi ka koma zuwa ga mahalicci lal makhluqi ba abin halitta ba la yukhrijul ghariqu bil ghariqi ya ce idan mutum ya dilmiye a ruwa ya fada a ruwa wani wanda ya dilmiye din shi ma ba zai iya zuwa ya fito da shi ba ma'ana wanda yake dilmiye a cikin ruwa baya zuwa kuma ya fito da wanda yake shi ma a dilmiye mutane ne guda biyu sun fada cikin ruwa kowa halaka yake neman yi tsira yake nema kowanne ɗaya daga cikinsu to a cikinsu waye zai tsiratar da wani kenan babu kowa mai tsiratarwa yake nufi ya yake nema saboda haka da kai da wanda yake cikin matsalar da kai da za a ba labari kowanne akwai akwai bukatunsa kamar yadda na gaya mana jiya wani idan ka zo kana gaya masa abubuwa da suka shafe ka matsaloli da suka dame ka wallahi yan uwa da shi ma zai fito masa da naka kai guduwa za ka maka bashi ba haka bane idan da shi zai fara karanta maka nasa ce ni ma yanzu kaga kaza ne ke damuna akwai a waje kaza da sauransu lokacin da zaka gudu ka bashi baka sani ba dan sai ka fahimci yafi ka bukatar taimako idan taimako kake nema idan addu'a kake nema sai yafi ka bukatar addu'a to saboda haka kai karaka wajen mahalicci gaba daya shine yake da abin da zai maka wa qala ba'dhum wani sashi daga cikin malami yake cewa la tashku dahraka ma sahahta bihi innal ghina huwa sihhatul jismi حق الخليقة كنت منتفعا بغضارة الدنيا مع السقم yace la tashku da haraka kada ka je ka rinka kai kukan zamaninka ma sahahta bihi zamanin da ka samu lafiya a cikin sa Allah madaukakin sarki ya baka da cikakkiyar lafiyarka da koshin lafiyarka ba abin da yake damun ka matsala ka kawai baka da kuɗi eh yau da kullun tana dan damun ka to sai ka je kai ta kai ƙara ina cikin wani hali matsin tattalin arziki rayuwa ta yi zafi malai ce kada ka rinka haka yace innal ghina haqiqa wadata ta zahiri huwa sihhatul jismi shine Allah ya baka cikakken lafiya a jikinka eh Allah ya baka cikakken lafiya wannan ita ce wadata dan masu wadata ma idan babu lafiya duk abin da suke da shi za su iya bayar da shi ciyar da shi don su samu lafiya ya ce habkal khalifata kunta muntafi'an ka ɗauka kai ne a matsayin halifa shi ne habka ai hab'an naka ka ɗauka kai ne a matsayin khalifa wanda yake gudanar da komai dukiyar ƙasa a hannunka take kai zaka ce a bawa na a hana wani kunta muntafi'an ka kasance kana amfanuwa bi ghabaratid duniya da duk wani jin dadin duniya shine ghabaratid duniya duk wani jin dadin duniya kana amfanuwa da shi yace amma ma as-saqami amma akwai rashin lafiya tattare da kai wannan jin dadin da khalifancin amfanin me zai maka babu eh ga rashin lafiya ga kuma dukiya kun san abubuwa ne guda biyu da ba za ta yi a ce kuma kajira ɗin ɗaya babu ɗaya ba dole sai an samu lafiya an samu dukiya sannan kuma sai saɗi sai a ji daɗinsu amma sai allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya cikakkiya sai ya hana ka dukiya ko kuma sai ya hana ka dukiyar kuma sai ya baka lafiya ina fata an fahimta so da ka duk wanda allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya ya gode wa allah maɗaukakin sarki ya gode wa allah maɗaukakin sarki yanzu a idan ka tashi ka je ziyara asibiti za ka yi mamaki shi sa akwai buƙatar lokaci zuwa lokaci yan uwa ta rinka zuwa asibiti ziyara ba sai kana da mara lafiya ba wallahi wannan yan uwa yana ƙara mutum imani yana ƙara maka tsoron Allah a cikin zuciyarka haka kawai idan Allah madaukakin sarki ya sa wani abin ya wuce da kai ta wajen asibitin Murtala ko asibitin Malam Aminu Kano ko asibitin Nasara ko wani asibiti daga cikin asibitoci kai ba ma wucewa ba kawai ka tashi yanzu misali ka ce yau rana kaza na shirya zan tafi asibiti in je in dubiya babu wanda ka je dubawa misali ba wani ne da kamar lafiya a kwancin ba idan ka je kawai ka rinka ban gado gado ka ne musu sallu idan ka gama ka dawo to a lokacin zaka ga wanda sai hankalinka ya tashi idan ka ganshi zaka san lalle Allah madaukakin sarki maka ni'ima Allah madaukakin sarki ya baka abinda kudin ka bi sai siya maka a kwance a cikin asibitin akwai wanda duk abinda ake bukata inda da kudi ake siyan sa zai iya siya wani ma sai kaga a Najeriya yake amma sai a ɗauke shi a fita da shi Ingila a fita da shi India a kai shi Amerika a kai shi Rasha daddin neman lafiya amma ƙarshe sai kaga an dawo da gawarsa ina fata an fahimta kai a matsayinka ne yanzu yanda kake idan aka ɗauki kuɗin jirgin da ya kashe zai jinya aka baka da Allah ba ka samu jari mai ƙarfi ba amma kai har yanzu kuma haushi kake ji cewa dan me baka da kuɗi ka duba shi kashe kuɗin ya tafi wata ƙasar neman lafiya kuma an dawo da gawarsa amma kai ga kanar ragal daga nan ka fita da gudu sai ka je zuwa baka tsaya ba Allah ya baka cikakkiyar lafiya to amma haushin da kake ji shine dan me baka da kuɗi to mutun ya gode wa Allah madaukakin sarki ni'ima ni'ima kala kala ce kowa akwai ni irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi ka gode wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya baka sai Allah ya kara maka ya ka'idar Allah madaukakin sarki kina idan ya baka lafiya ka gode ka ji dadi sai ya baka dukiyar idan ya baka dukiyar ka gode ka ji dadi sai ƙara maka aikin alkhairi da ita la in shakartum ni la azidannakum duk wani fage da Allah ya baka wata ni'ima ka gode masa idan ka gode shi kuma sai ƙara maka ta inda ya ga dama zai ƙara maka ba lalle sai ta wannan ni'imar ba fa da ake nufi la azidannakum idan ka gode zan ƙara muku ba lalle an baka kuɗi a ƙara maka kuɗi ba a'a idan aka baka kuɗi kuma sai a ƙara maka kai aiki dan Allah da kuɗin akwai ƙarin da yafi wannan babu idan aka baka dukiya mai yawa kuma kake ta aiki ba dan Allah ba da ita me amfanin aikin amma sai Allah ya datar da kai sai ka rinka aiki da wannan dukiyar dan shi la'azidan na kuma ta shiga ciki Allah ya samu dace wa minha malai yace daga cikin mutane har yanzu a wa minha daga cikin dalilai ko sababban da suke jawo raki da rashin godiya da kai kara wajen mutane shine al-ya'su min jabri musabi shine mutun ya ɗeba tsammani daga gyaruwar musibar da yake ciki idan wata musiba ta samu mutum sai mutum ya ringa ɗeba tsammani ba zai taɓa rikobarin ɗin wannan abin da yake ciki ba bala'in da ya same shi ya same shi kenan har abada ba zai warke ba idan wani abu ya rasa sai ringa kawo ya rasa shi kenan har abada idan wani abu ne ya kwace masa sai ringa ɗauka ya kwace masa har abada to tuno wannan shi kaɗai bala'i ne a cikin zuciyar mutum kada ka sake ka rinka yi wa Allah subhanahu wataala mummunan zato kuma yadda na faɗa jiya wanda ya baka da abin da ya kwace shi zai ƙara maka malai ce wa darki talabihi da kuma riskar abinda ya nema bai samu ba sai rin dauka kenan sai rin dauka cewa har abada ba zai ƙara dawo masa ba fa yaqtarina bi huzni al haditha sai rin ka hada ya rin ka gwama bakin cikin damuwar halin da yake ciki abinda ya same shi na bala'i da masifar qanutul iyas da kuma ɗeba tsammani abubuwa guda biyu ga abin da ya same shi na bala'in musifar ko rashin lafiya ko ya rasa wani abu kun ga shi kansa wannan bala'i ne ko to sai abu na biyu kuma tsaye ba tsammanin abin ba zai dawo ba kun ga bala'i akan bala'i kenan to sai abubuwan guda biyu sai su taru sai su haifar masa da raki da rashin haƙuri da kai ƙara wajen mutane malai ce fala ya baqa ma aha sabrun sai kasance ba zai taba haƙuri ba tare da wannan halin da yake ciki wala yatasiu lahu ma sadrun kirjinsa ba zai taba yalwa ba ya buɗe ƙirjinsa ya ji cewa lallai Allah maɗaukakin sarki na tare da shi abin zai iya dawowa inda ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu ga musibar ga kuma ɗeba tsammani malaiti ƙala ibn rumi ibn rumi yake cewa isbir ayyu ayyatu hannab su fa inna sabra ahja rubbama khaba raja'un wa ata ma laysa yurja' yace isbiri ki ya haƙuri ayyatuhan nafsu ya ke wannan rai fa inna sabar ahja yace lalle haƙuri shine abin da yafi ahja ai ahara kenan lalle haƙuri shine abin da yafi dacewa shine abin da yafi cancanta ki ya ke zuciya idan bala'i ta same ki rubbama khabar za'un me yiwa ne wani abin da kake fatan samun sa ko abin da kake fata ya faru da kai khaba ya samu matsala ya samu fashal ya kasance abin bai yiwu ba baka same shi yadda kake bukata ba amma wa ata ma laysa yurda sai kuma abin da baka tsammani kuma sai Allah ya kawo maka shi ba haka bane yan uwa abin da baka tsammani sa kwata kwata na alkhairi sai ga Allah madaukakin sarki ya tunkudo maka shi abin da kuma kake tsammani kake ta sare shekarar shekaru sai zo kuma sai abin ya kwace maka sai ga baka same shi to sai ka mai wancan gurbin da wannan eh kada ka ce lalle wancan tunda ka samu wancan abin da baka tsammani ba to abin da kai tsammanin mallai sai ka same shi ba haka Allah ya kaddara maka ba sai ka sa zuciya ka damuwa amma tunda Allah ya baka abin da baka tsammani to manta da wancan abin da Allah subhanahu wataala bai baka ba wanda kake tsammani sai ka samu salamatu sadri wa qala ba'dhum har yanzu wani daga cikin mawaka yake cewa atahsabu anna al-bu'sa lil hurri da'imun walau dama shay'un 'addahu an-nasu fil 'ajabi yace atahsabu kana tsammani kana zaton cewa annal bu'sa lil hurri da'imun shiga cikin mutun ya zauna a cikin damuwa da bakin ciki da takaici gada abu ne da zai dawoma a gare shi kana tsammani akwai wani damuwa da bakin ciki da zaka shiga ciki ka dawoma a cikin sa babu shi eh babu shi in dai abu ne a duniya ɗan uwa to zuwa yake tafi in dai in dai a duniya ne babu wani abin da yake dawoma ko menene kullu man alaiha fan duk abin da ka sani a duniya zai zo ya tafi idan damuwa ce za ka shiga cikinta kuma za ta tafi idan abin farin ciki ne lokacin za ka tsinci kanka a cikin sai lokacin kuma farin cikin zai tafi bakin ciki ya mai gurbinsa haka Allah maɗaukin sarki ya tsara rayuwa babu wani abin da yake dawoma a rayuwa babu shi ya ce walau dama shay'un inda a ce akwai wani abin da zai dawoma a duniyan nan na bakin ciki ko na farin ciki addahun nasu fil ajabi da mutane sai ringa kirga shi a matsayin wani abin mamaki wani abin da yake khariqul al'ada ya kete al'ada ba haka al'ada ta kasance amma babu shi yace laqad arrafatka alhadithatu bi bu'siha yace hakika takaici da damuwa suna sanar da kai suna koya maka suna suna sanar da kai suna koya maka wani bangare na ta na damuwa da takeicin da zaka tsinci kanka a ciki yace amma qad addabat in kana yanfa'uka al-adab kuma wannan abin da suke nuna maka na takaici da damuwa da kake tsinta kanka a ciki yace za su baka ladabi ne a rayuwarka yadda zaka mu'amalanci gobanka amma in kana yanfa'uka al-adab idan ladabin ne zai amfane ka idan zaka hankalta idan wani bala'i ya same ka a lokacin zaka yi karatu ba haka bane yan uwa kana tare da mutane kala kala idan wani bala'i ya same ka a lokacin zaka gane yadda ake ciki idan kana raye idan kana raye za ka ga abubuwa kala-kala kala-kala lokacin da kake da hali kake cikin yalwa to za ka kowa na tare da kai amma idan jaraba ta same ka ba a lokacin za ka yi karatu ba aka ba ne yawa za ka yi karatu sosai eh wani ma ba za ka ƙara ganinsa ba ba za ka ƙara ganinsa ba wani mara lafiya yan uwa ba wai rashin lafiya ce take damunsa ba wallahi abin da ke damunsa shine halin da mutane suka halin da mutane suka nuna masa idan da zaka yi da shi zai ga maka cewa shi abin da yake damunsa halin da mutane suka nuna masa wani kullun yana tare da shi wani yana nuna shi nasa ne wani yana nuna kaza amma yanzu da wata musiba ta same sai ya kauce sai kowa ya kauce musamman musamman a halin yanzu Allah madaukakin sarki sa kai mai arziki ne ka dan samu kare tattalin arziki anan za ka gane karatu anan za ka karatu sosai za ka gane mutane yadda suke wanda zai zo ya zauna a gaban kai ne maka fadanci wallahi ko kallo baka ishe shi kallon ganin ka idan yayi wallahi ba zai kalle ka ba saboda yanzu baka da abin da yake bukata kuma gefe kuma irin waɗannan yan uwa inda a ce Allah madaukin sarki zai dawo maka da abin da ya baka da na arziki wallahi dawowa za su saboda ba su da kunya sai ga lallabo yana shafa kai sai ga lallabo to yan uwa rayuwa darasi take koya mutane duk mutumin da baya daukar darasi a rayuwa to lalle wannan ba shi da hankali rayuwa darasi take koya mutane kullun ka rinka hada gobanka ka rinka hada yau dinka da jiyanka me aka yi jiya yau me za a yi kuma ka rinka kallon waninka to anan sai kai karatu sai ka rubutar da abubuwa to da ka kai abin da zaka kawai dan Allah ka kyautata mutane dan Allah ba dan su maka ba in dai dan mutane ne ba ka samu abin da kake bukata ba Allah ya samu dace yace walau talaba al-insanu min sarfi dahrihi dawama alladhi yakhsha la'ayahu ma talab inda a ce mutum zai nemi duk wani abin da yake tsoro ya kauce daga gare shi ya bar shi yace lallai la'ayahu ma talaba da abin da ya nema ya gajiyar da shi mutum ya nemi duk abin da baya so ya kauce kada wani abin da baya so ya same shi haka zai yi ya kasance mutum shi a ransa abin da yake nema kawai ko abin da yake roƙo a wajen Allah shine duk abin da yake tsoro abin da baya jin daɗin sa abin da baya so kada Allah ya kawo masa shi ba za ta yi ba ba zai rashin lafiya ba ba zai asara ba ba zai damuwa ba ba zai bakin ciki ba akwai wanda yake haka babu shi to inda a ce mutum zai nemi wannan ya ce la'ayahu ma qalaba da abin da ya nema ya gajiyar da shi dan ba abu ne mai yiwuwa ba malai cewa minha daga cikin sababban da suke kawo aljaza'u wal hala ay yughri bi mulahazati ma hitat salamatuhu mutum ya rinka damuwa ko ya rinka jin babu dadi bi mulahazati ma hitat salamatuhu da lura da la'akari da wanda amincinsa yake kewaye da shi Allah madaukakin sarki ya amintar da shi shi ba a jarrabe shi da musiba ba ba a jarrabe shi da rashi ba ba a jarrabe shi da rashin lafiya ba kuna tare da shi sai kai da aka jarraba ka rinka kallonsa kana lura da halin da yake ciki ɗan uwa an fahimci wannan kuwa yawa ma'ana idan kai kana cikin wani hali idan kana so ka gode wa Allah ka rinka kallon ɗan uwanka wanda suke cikin wani hali sai kaga ai ba kai kadai aka jarraba ba akwai wani da wani amma sai ka rinka kallon wanda shi ba a jarrabe shi da komai ba to sai ka rinka cewa kai me yasa aka maka su me yasa ba a yi musu ba an fahimta ko saboda ka sai sai jawo maka raki wa hurisat ni'matuhu aka kiyaye masa ni'imar sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye masa ni'imar sa shi ba a jarabe shi da komai ba hatta altahafa bil amn wad'ati har aka lillibe shi da aminci da kuma yalwa ta arziki wastamta'a bis sarwati wasi'a ya ji dadin rayuwarsa da wadata dukiya as-sarwa shine dukiya wasi'a da kuma yalwa to shi irin wannan idan Allah madaukakin sarki ya bashi abin da ya bashi wanda aka jarrabe shi da mustifan wayara annahu qad khussa min bainihim bir rabiya sai ya rinka ganin qad khussa ai shi an kebance shi ne min bainihim daga sauran mutane bir raziya da wani bala'i ko musiba sai ya rinka ganin cewa me yasa shi kadai aka jarraba da wannan abun me yasa shi kadai abu kaza ya samu ba da an kana musawin ban ya kasance da shi ma hakirin su ne duk tare suke wa afrida bil hadisa me yasa aka kadaita shi ta hanyar saukar masa da bala'i da musifa ba da an kana mukafiyan bayan da shi ma yadda suke haka yake to sai ma lace fala yastati'u sabran ala balwa sai kasance ba zai iya yin hakuri a bisa bala'in da ya afka masa ba wala yalzamu shukran ala nu'ma ba kuma zai lazamci godiya wa Allah madaukakin sarki akan wata ni'imar da yake cikin ta ba dan zaka ga duk bala'in da Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da shi a lokacin da kake ciki kuma a lokacin ba ka rasa wata ni'ima da Allah ya maka ba haka bane to dole ne a lokacin kuma kan gode wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka e koda kana kukan bala'in da Allah ya sokar maka to ka tuna kuma a lokacin akwai wani akwai ta ni'ima da Allah subhanahu wataala ya maka malai ce walau qabala bi hadhihi an-nazrati mulahadata man sharakahu fi ar-raziya malai ce da a ce zai gwada maimakon kallon da yake yi na wanda yake kusa da shi ko kuma wanda yake sama da shi ta hanyar ni'ima ina ma a ce zai gwada a ya haɗa wanda ya tarayya da shi a cikin ni'iman nan a cikin musiba idan yana cikin halin rashi ne rinka kallon wanda suke cikin halin rashi idan yana cikin halin rashin lafiya ne rinka kallon wanda suke cikin halin rashin lafiya ya haɗa nasa abin da ke ciki da abin da wancan yake ciki wasawahu fil haditha ya kalli mutumin da yake daidai da shi wajen bala'in da ya afka masa la takafa la takafa al-amrani to da al'amuran guda biyu sun kasance daidai wa daidai kenan idan ya balansa din abin kenan yadda yake cikin halin rashin lafiya shi ma ga wani can a cikin halin rashin lafiya sai ga ashe ba shi kada bane sai gode wa Allah ba washe ya ce mutuwar yawa mai titi kaka ce ya kana idan ka kai idan wani abu ya same kai kadai to bala'in ya fi baka zafi amma idan ka duba gefe sai kaga a'a ai ga shi ba kai kadai bane nan ma ga shi ga ba kai kadai bane sai ga to alhamdulillah ashe ba ni kadai bane wannan ba kai kadai din bane kadai zai saman maka da kwanciyar hankali sai ka ji ka samu nutsuwa shi yasa abinda zai samu yan wuta idan ana wa ‘yan wuta azaba kowa ji zai rinka yi kamar shi kaɗai ne a cikin wutar kowa shi zai rinka yi kamar shi kaɗai a cikin wutar shi sa Allah maɗaukin sarki ce idan aka sa ‘yan wuta a cikin wuta za a ɗauke jinsu za a ɗauke ganinsu ba za su je ba za su gani ba malamai suka ce mai hikimar haka sun mun bukumun umuyun fahim la yaqiluna saboda idan suna ji za su rinka jin kukan wasu da ihun wasu wanda ake duka a cikin wuta wannan zai rinka rage musu ne raɗin azabar da suke ji suna ji amma ba su kaɗai ba ne ko haka idan suna kallo za su rinka kallon gibtawar wasu haka da sauransu to amma mutum sai rinka ji kamar shi kaɗai ake duka to wannan shi kansa bala'i da masifa ne Allah ya kiyaye mu da shiga wuta Allah ya tsare mu mala yace inda a ce zai rinka kallon wannan to da ya daidaita al'amuran guda biyu fahana alaihi sabru saboda ka sai haƙuri ya kasance abu mai sauki a gare shi yawwa sai haƙuri ya kasance mai sauƙi a gare sai haƙuri bisa abin da ya same shi wa hala minhu alfaraj sannan kuma sai ya iya samun damar sai Allah madaukakin sarki kuma ya warware masa ya fitar da shi daga wannan halin da yake ciki alfaraj ya zo masa qala malaiti wa anshadat imra'atun min al-arab wata mata daga cikin larabawa ta rera waka take cewa wannan duk muna hikato magana wane ne idan za ku tuna magana wa maliki ya hito mana eh amma ta je madanyi tarzaman sa kaɗan mawardi abul hasan al-mawardi yawa duk magana ta ce maliki yake hito mana a nan wajen yace to wata mata ta yi waka take cewa ayyuhal insanu sabran inna ba'da al-usri yusr tace ya kai dan adam kai hakuri inna ba'da al-usri haqiqa bayan kunci yusran akwai me akwai sauki kaga wannan ayar qur'ani mata dauka ta fassara ko ta iktibasin iktibasin sa inna ma'al usri yusran tace kamar ayna al yawma hurran lam yakun bil amsi hurran tace nawa maka gani a yau wanda yake da ne tace amma jiya bai kasance da babawa ne nawa ne wanda yake talaka a jiya yanzu kuma mai kuɗi ne nawa ne wanda yake mara lafiya a jiya yanzu kuma ya zamto mai lafiya ba haka bane yan uwa shine abin da take nufi hali canzawa yake al'amura juyawa suke nawa ne wanda yake cikin kunci da damuwa akwai wanda in zai baka labarin shekara goma da ta wuce in ka ji halin da ya shiga ciki wallahi zaka yi mamaki zaka yi mamaki amma yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya yalwata masa to kullum kai ma ka rinka ka rinka kanka wannan zaton kada ka rinka kai kanka zuwa ga mutanen da suka shiga cikin wani hali ba su fita ba rinka tsammani cewa ai ka shiga cikin halin nan kuma ba za ka fita daga cikinsa ba wannan yi wa Allah mummunan zato ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace malakas sabara fa abha malikan khairan wa sharran wata rawai za ku an ce malakat tibra ko akwai wanda suke aka nasu ko yawa to malakas sabara ne a tibra shine tarin dukiya e tarin dukiya amma da yadda yake a cikin ita ainihin a waka yadda abin yake shine malakar sabara ya mallaki haƙuri fa adha sai ya hantsanta adha shine hantsi in aka ce adha ya hantsanta kenan kama a ce asbahata ya waye gari ko amsayta yayi me ya yammata ko to adha kuma ya me ya hantsanta ko ba sani muka hausar ta wata yi فأضحى سيها أنت مالكا خيرا وشرا يا ملك الخير بشر ما يكن ما يكن في دونا shine ya mallaki abin da zai iya baka alkhairi ko kuma shi ma'ana da ya mallaki hakuri da yana cikin bala'in sai ya kasance in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka yana da ikon da in ya ga dama zai iya amfana ka in ya ga dama zai iya cutar da kai sai ta ce ishra bis sabra ka kwankwada hakuri yi kokari ka sha hakuri wa in ka na minas sabri amarra ko da ya kasance a cikin haƙurin akwai ɗaci eh akwai ɗaci ka sha dama haƙuri galibi baya zuwa sai da ɗaci shi sa duk lokacin da gajanci mutum ya yi haƙuri wani abin aka masa mara kyau ya haka kawai ba a zuwa rinka ce maka wani da Allah ka yi haƙuri ba sai an maka wani abu to Allah ya ba mu haƙuri haƙuri mai kyau qala bala yace wa an shattu li ba'd ahli al-adabi imam al-mawardi yake cewa haka na waƙe li ba'd ahli al-adabi wa an shattu nayi wata waƙa li ba'd ahli al-adabi ga mutane ga ma'abuta adabi yace ne musu wata waƙa ga abin da yake cewa yace yuraqul fata lil khatab tabdu suduruhu fayasa wa wa fi uqbahu ya'ti sururuhu malaita ra'ul fata mutum yakan shiga cikin damuwa ko kuma yakan tsorata ya fargita shine arrau tsoro da fargita kenan lil khatabi tabdu suduruhu saboda wasu bala'ai da musibu da suka bayyana a kirjinsa da suka bayyana a rayuwarsa al khatab sune bala'o'i haka da musibu da suke samun mutum abubuwa marasa kyau ya ce fa yayi asa sai mutum ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya ɗeba tsammani daga fita daga cikin wannan halin da yake ciki amma sai ya ce wa fi uqubahu ƙarshen wannan bala'in da ke ciki ƙarshen musibar da yake ciki ya ati sururuhu farin cikin sa da walwalarsa kuma zai zo yana nan zuwa amma shi bai sani ba ya ɗeba tsammani alam tara anna al-layla lamma tarakamat dujahu bada wajhu as-sabahi wa nuruhu yace shin baka ganin dare lamma tarakamat dujahu lokacin da duhunsa ya kankama lokacin da duhunsa ya hada waje guda yayin duhun nan sosai da sosai yace to a lokacin bada wajhu sabahi a lokacin sai kaga fuskar asuba ta fara sanyo ta fara danno kai wa nuruhu da kuma hasken alfajir amma haka bane idan dare yayi dare san wajen ukun daren nan dare yayi tsala din nan to a lokacin kuma me yake nunawa daren ya kusa yayi wa safiya ta kusa zuwa ba haka bane to shi sa wai malamai suka ce duk lokacin da bala'i yayi bala'i kunci yayi kunci to kasare in Allah ya da waraka tana nan tafi tana kusa yayi wa bakin cikin da kake ciki na nan tafi haka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yace wa annal wa annan nasra ha ma'a sabr ma'a sabr fala tashabanna al-ya'sa in kunta aliman yace kada ka sake ka abokanci ɗaya ba tsammani a cikin al'abarin ka gaba daya in kunta aliman idan ka kasance masani ne kai labiban kuma mai hankali fa inna ad-dahra shatta umuruhu yace lallai zamani da kake kallon sa al'amuran sa kala kala ne ba bambanta juna ne al'amuran sa kala kala ne yana juyawa ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa duk abubuwan sa na yi bai shi ya zamto mara shi mara shi kuma zamto mai shi babu abin da zamani baya yi haka Allah madaukakin sarki tsara rayuwar idan mutum ya fahimci rayuwa yadda take tun farko yadda Allah madaukakin sarki tsara ta da yadda take tafiya ka kalli abubuwan da suka faru tun daga kan mutanen farko zuwa yanzu zaka zauna lafiya rashin kallon abubuwan da ke faruwa yana jawo mana bakin ciki da bakin ciki da damuwa a rayuwar mu kasa sakewa amma bari ka lura da abubuwan da suke faruwa za ku ga idan kai mutumin kirki ne sai ka ga kafin kai an taɓa yin mutumin kirki ya rayuwarsa ta kasance to kada ka taɓa ɗauka cewa don kai mutumin kirki ne shikenan Allah ba zai jarrabe ka ba Allah ba zai gwada ka ba Allah ba zai baka wani abu na bakin ciki ko damuwa ba a'a sai ka kalli wanda suka fi kowa kirki a duniya a duniya annabawa da manzanniya Allah ya musu ina fata an fahimta ya Allah ya musu sai ka kalla sai ga Allah ya fi san su akan ka amma Allah ya jarrabe su wasu ma daga cikin su karshe ma bari Allah madaukakin sarki ya bari ka su kuma an kashe su an kashe su an raba su da duniyar gaba daya to kai ma kada ka taba dauka cewa dan kai mutumin kirki ne kana bin Allah ba za a kashe ka ba ba za a zage ka ba ka dauke wata hanya ta daban haka idan kai dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne ko kaza dukkan kallon mutanen kirki irin ka kaga yara yau su ta kasance a baya to sai ka sawa kanka salama amma kallon cewa lalle rayuwa ta za ta tafi yadda ya kamata za ta yi ba kullum ka rinka daukar rayuwa ka cewa akwai challenges da su zo maka a kowane lokaci ba a gama jarraba dan adam sai ya mutu in kaga dan adam an gama jarraba shi to an sa shi a cikin kabari an gama kenan amma a duniya na wallahi ba a gama jarraba eh idan ka fita daga wata ce sai ka shiga wata idan ka gama wannan sai ka shiga wannan haka ake yi Allah madaukakin sarki ba mu iko cin jarrabawa don kuwa za mu dakata ne insha Allah ta'ala saboda lokaci sati biyu na za mu tashi maganin abubuwan da malam ya kawo mana na aljaza'u wal hala shine ayoyin da suke cikin suratul ma'arij za mu ji sharhi akan su insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم